shahidi daga sanin wanda za a je yaji a kashe shahidi ne an bayyana ko mace wacce ta balaga ta kai aure don wani shirin Allah ne tsakanin idan yaro namiji bai kai ba ba za ka iya kwaranta masa yadda mata suke ba duk da baraka wai kana so ka bude masa ido ya san suwaye mata yadda babba ya san suwaye mata ba zai yi ba in ya kai kuma ba ta gaya mata ba inda bukara ce turma yana yi makaho yana yi kowa yana yi in ya kai lokacin kuma sai ya rasu bai zama zuwa da mace ba ko mace ta kai lokacin kuma ta rasu ba ta ba haɗuwa da namiji ba waɗannan shahidai ne saboda su a rufe suke haka matar take da ciki ta mutu idan ma a rufe take don abin da ke cikin bai fita ba waɗannan duka wani nau'i ne na shahada a wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zanen bare mu wara annabi ita tana ci amma san kowa waye ne miji ba amma an ce a ranar alkiyama manzon Allah ne miji ranar da kafirai na yahudu suka rida da ɗanta za ku kashe ai tana nan tana nan sai kawai Allah ya koga jimare ya ce ga jimare ya je ɗauko mata ɗanta ayin ya ɗauko mata bawansa ga jimare ya zo zai ɗauki annabi isa shi tarke ɗanta sai zai ce ta haƙuri in kiyama ta da za mu haɗu sai ta yi haƙuri ta yi hau sai ga jimaren ya tafi da shi rabuwar su kenan sai Allah ya ce an bazanta a nan daga cikin jerin annabawa dan da ya kawo babu annabiya ne da ayyuka ce da ta zama annabiya domin babu wani mutum wanda in ba annabi ba ne a yi wa turan ƙur'ani laƙabi da shi a ce alaihi salam ka babu yau ali murana ba kakan annabawa ba ne ali murana ba kakan annabawa ne amma da aka zo da alim rana an ji alim salam ba faɗa ba yi wadda yanzu waya kuna aka ce wurin lukman lukman da yake ba a tabbatar annabi ne ba an ji alim salam ba faɗa ba aka zo lukmanin makiyatun wahaya ya gabata a da kawai ba faɗa ba amma su da maryama to alaiha salam ai da ga Allah ita kadai ce tsodoman gano wata mata mana ko mai tura da gano mana ina kwai ka ce zuwa wance babu kai maryama duk yau mata yi babu zuwa wance sai maryama alaiha salam ga shi ita kadai ce mace mai tura kuma ita kadai ce aka ce alaiha salam dawa a tarjama akan suranta akan suran da aka ambace wato sunan da daidai Allah ce ba mu aiko mace ba eh su dai mata ya kasu walitaka eh ya ka walitaka akwai waliyai a cikin su amma a cikin walitaka ma ba za su kai gautu ba eh nana nana nana Fatima ita ce kadai ta tsara zama kudubi ita kai ta ita ta kai matsayin kudubi yi ba gudu biyu na san matsayin da kamar ta kowa ne sai ƙato wata wuraren da ke ta har taurari ƙasƙan ana su kewaye ta ta ga ba a yi zuwa haske da girma ha gudu biyu ke da waliyan zamani to ta kai haka a matsayin waliyan zamani ta to amma kaga iyali nan mata suka iya aka yi kasa da haka muna na maryama ya wannan kenan kaga akwai gatumar annabi Musa Allah ya mata wahayi amma ba ta zama annabi ba amma lalle Allah ya mata wahayi eh Qur'ani ne ba wannan ce an mata wahayi sai dai masu bazara su tafa mun kokowa wai zo suke su gano wani irin wahayi manami ne a bacci ne aka gaya mata ne kan ko ko ilhami ne ko ilhami ne Allah ya ɗauki abu ya sa a kan a cikin a kan ta kawai ta ji ta sani ba tare da ta ji wani mala'ika ya zo ba to an dai yi wahayi kuma na nan maryamu kama ai doron nafsin qur'ani ya gaya mana mala'ika ya zo mata da magana ka ga wahayi na na mala'ika ma ya zo wajen ta amma dai ba a ci annabi ya wace saboda doron qur'ani ya ya nuna mana babu wace ba annabiya sai dai har gari na wani ta iya nan suka daya kuma ta samu wani babban abu eh a ranar gobe kiyama mata ce daga cikin matayen manzon Allah na na Maryam uwar annabi ta yawwa Allah da mu dace wa rafata na biya Allah ce mun yi buta a cikin rigarta me ruwaina amma wato ruhin mu ne muka aika shine ruhu jibril kenan ruhi mai tsarki haka da baka fi jaibi dirha yawa ya yi musa a cikin aljihun riganta daga hura iska a cikin aljihun riga ba hama ladabi ita sai ta ji ta da cikin annabi ita shi ta wani gurin Allah ya ce inda mazal ita da layi ka mazal adama kalaka wa min turabin su maƙala lahu kun fa yakun idan da gaba annabi adam ne Allah ya ce annabi adam ka zama sai annabi adam ya zama haka annabi zama da zai ka zama wancan an ce ya zama ba uwa ba uba sai ya zama wannan ku an ce ya zama da uwa ba uba kuma sai ya zama wannan ikon Allah ke hmm kaga wannan ke wajen an na mun zai na na maryama wa mun harzanta annabi za ayatan ta zama aya gaji an ce ita da ɗanta amma ba shi ayoyi biyu ba sai aka ce aya ɗaya saboda abin mamakin dai guda ɗaya ne a haɗe cewar aihuwan ba ba miki ana bin ba ba ta aihu ba miki lil alami daga talikai talikai a nan al'insu wal jin wal mala'ika da mutane da jinnu da mala'iku duka Allah ce na za a dan Maryamu da Maryamu aya ya gare su a san Allah mai iko ne akan komai haitu wala da lu tunda na nan Maryamu ta haife shi mun ga da falin babu namiji wani an abin mamaki ga shi zo kawo magana tun aran nan da na haji wannan ai millatu islami addinin musulunci ummatu kuma shine addinin ayyuhal muqaddabuna ya ku abokan zance addinin musulunci in ji Allah to shi ne addinin ayyatu ya wajaba an da kunu kasance ali akan musulunci ku zama ummatan wahida al'umma daya halin lalin mace wanda ki ba ku da wani abin bauta sai Allah wa ana rabbukum Allah ce ni ne ubangijin ku in ji Allah fa buduni ku yi min bauta ne kada wa shiduni ku kada da in ji Allah wa da qaddawu sun yanyanke ai ba adul muqaddabi na sashi abokan lance sun yanyake amran al'amarin bai nau da kayan su ai ma ne yanyake ta fara ko sauran raba a amra dinihim al'amarin su na addini mutakhalifi na fihi suna saba da juna cikin sa abin da ya faru kenan wa wa dawa'ibul yahud shine bangaren yahudu wan nasara da na nasara qala ta'ala Allah ya ce kullum ile na rajibun kowa ma gaba daya masu dawowa ne wajen manjala wani jali ko ne mu saka masa ya amalihi da aikinsa kamar ne amal mina salihati Allah ya duk mutumin da ya aikata aikin nagarta ya aikin mai kyau wa huwa mu'minun inda yana da imani wala kufrana li sa'i ba za a muzanta aikin ba ba za a kori aikin ba Allah zai karɓi aikin sharadi biyu ne ya zama na akwai imani aka yi aiki kuma Allah aka yi aiki wanda duk ya ga bala ku fara da yi Allah ce ba mu santawa ya za a yi ga aikin da wannan da buka ce mun mu masu rubutawa ne a garin da Allah za mu rubuta masa to amma duk da irin wannan doron nasi irin wannan da wannan da makamantan su duk da kuma an yi nasi cewa dan da na ba ba zai shiga aljanna ba eh akwai malamai da dama da suka yi wannan rubutun cewa dan da ba zai shiga ba shi da ga ko ni mun shaka shekara ba shi ko ko ya zama malam ah to shi mai azuma cewa ai wa majhulul halima in aka bi an aka yi tantamawa eh ko a ma to a faka shi eh ba ba kyau to yanda har kai namiji ka sani har kin wata kin nan wannan irin illa ga alhakin zinan nan ga kuma idan wani halittar Allah ta fito a jikin ka kun tabbata dan ku ne ba gado tsakanin da uban da kuma an ce ba zai yi limanci ba zai shiga aljanna ba to dan mai mutum zai zaba wa ɗansa jininsa kuma jikinsa wannan hanya kuma har ma kila a lokacin da mutum yake tinkarar irin wannan aikin yana murna yana farin ciki har ma iya dariya to baka yi sabo ma an ce baka keta baka daɗi ba jikin na fatu mai ce me za ka dariya dariya wanda da muke ya kai muna wai faru ya tun da baka keta daɗi ba kuma dole ya ke dare ko duk wanda bai aibu da zashi wai dare to kada kike ta yi rashin hankali eh jama'a dai ana jana'iza dai kai kana dariya don ana baka rashin hankali ba wasu ma ne wuce imanin gama ana tantama in akwai ko babu jama'a ke ayi mummunan aiki wanda ake kira lalatan nan kaga na ku yi haifan yaro da kwata-kwata ba zai shiga aljanna ba don Allah ba ku cuce shi ba ko ya yi imani ya yi mai kyau kawai bai da sira shiga aljanna bai da sira na shiga aljanna saboda haka jama'ar musulmi a kiyaye da wannan aiki wannan mummunan aiki da mummunan tanadi an ce annabi sallallahu alaihi wasallam a duniya in ba kamo cewa Allah mutum ya zama arne ba to babu laifin da zai yi wa Allah wanda illar laifin da munin laifin ya kai a ce an diga dugon maniyi daya dugu daya a ma'aimata ba da halarta ba duk duniya ba zulmin da ke wannan ba laifin da ke wannan illa a wurin Allah da duk wanda yake musulmi ne ga shi yin sai kan kawo ka fata burin ka ga lalata da uwar wani yakan ka da uwar mutum lalata da yayan wani yakan ka da yayan mutum lalata da kannan wani ko yayin da yakan ka da na mutum ka ga wannan kamar kai taimaka a ne wajen fara duk dure da wannan mugun abin da ka ji kai saboda haka jama'a don Allah a ji tsoron Allah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace duk mutumin da ya tsira dangi a cikin danginsa ya mayar da shi wani dangi daban wanda ba nasa ba to mutumin ba zai shiga aljanna ba saboda ya tsire shi a dangi wanda ala kuma yace duk wanda ya kamo hannun wani dangi ya shigo da shi cikin dangin da ba na ba shi ma bari shiga ba wannan jan shi yayi ya cire shi a danginsa ba zai shiga aljanna ba wannan kuma kamar ya ce maka sai ya kamo shi sai ya shigo da shi ba haka mai suke yi ba in sai da al'ada ya daura ta gidan umarta da shi ko haka take yi ba shi kuma namiji ba na sai yake cirewa ya kai wani gari ba ko ya kai wani gida to annabi ce duk wanda ya kai da cikin dangin da ba nasa ba zai shiga aljanna ba wanda ya cire da daga cikin danginsa shi ba ba zai shiga aljanna ba to da Allah in ka auna wannan magana a galibinta ai sai ka koyar da matar da zai da walala halakan ila ma mata aure su idan ta zo da ciki daga can gidan wara da jila ba ba gidan wuri ba ina ta shigo da wani cikin dangin da ba na ba to ba za su shiga aljanna ba idan an ce mutum ba zai shiga aljanna ba fa gara a ce a kai wuta mutum nawa ne za a kai wuta kuma a kora su wala Allah a yi ce don a cire su wala Allah kuma a bar su in aka kora su a ciro su ba su biya kari amma wanda aka ce ba zai shiga ba shi kwata-kwata bai da iyakar na wuta don an ɗauko shi na lagai in ka ɗauko shi a wuta ina lagai kuma muhalla ni malil mari gairi jima ba ta le na musika ya dari da dari ya ce haka jila yana gida biyu ne ba wani gida sai biyu eh ko gidan aljanna ko gidan wuta duk wanda aka ce baya aljanna kawai na wuta babu wata magana to Allah ya kiyaye mu to don haka shi kuma namiji da jawon barbara shi ma idan aka yi ɗauɗe ya wurga ɗa a can kaga ya cin ɗan a cikin dangi a ji a a can ya bar dangi to dama ƙura ne ya ce shi mazinaci bai samun biyan bukata sai dai in ya dada wata mazinaci ko arziya gu biyu zai samu in ba nan ba ba zai samu ba ita ma mazinaci a cikin yawon wannan aikin ba ta samun biyan bukata shi ne ma'anar ba ta aure ai auren ma a lokacin ai shigar da abincin abincin da aure ba ta samun biyan bukata sai ta je gidan mazinaci ko gidan arna to Allah ya kiyaye mu kun da akwai mummunar abu akan wannan guri saboda haka jama'a wato a kiyaye Allah ya ce duk wanda yake kyawun aiki yana da imani wala kufrana da sa'i ba za a musanta ba wa aikin ta wani da muka a cikin da mu rubuta mata bi an namur habazata Allah ya mu wori mala'iku masu tsaro bi katibihi da rubutunsa in suka rubuta kwanu jabi shi alai sai mai masa kamfu a kai wani mara mutane da fadan mazira mai lalata ne yake shiga wani ɗaki kila ma har su kule eh banda kai sha ya sha ka sani fa duk inda mutum zai ce ya akwai mala'iku guda hudu kaga mala'iku biyu masu gadin mutum akan lafiya to ana komai ya same shi kadara suna yawo ta da mutum inda zai je su suke yawo da shi masu gadi sannan shi mutum akwai mala'ikun da ake su hafazatu masu gadi na aiki in suka zo da safe za su yi suna gadin mutum daga lokacin sallah asuba zuwa lokacin sallah shayi idan suka gama gadin mutum ina a wannan lokacin idan yana tsaye suna tsaye tare da shi ya fara tafiya sai ɗaya ya shiga gabansa ɗaya na bayansa ba a cewa ɗaya munkarin ɗaya na kira wani ayi ba a cewa munkari da na kiri ko kowa munkari na cikin mala'ikun kuma kuma na kiri ne gaba ɗayansu haka za mu tafi da kai in ka tafiya ɗaya na gaba ina baya idan ka zo ka zauna ɗaya na gefen dama ɗaya na gefen hannun hagu idan ka kwanta ina wajen kayan ka ina wajen sawunka kai kawai suke gadi suke kallon ka a cikin su ba mai bayan gida balle in yi da bayan gida kai wani abu gwamnati ma take sa tsaro da za mutane da suna yin aure suna da bukata ta aure suna da bukata ta ci suna da bukata ta sa suna da bukata ta bayan gida ko ba haka bane su ma an ja sa garin da gaske baka nakale ba sai sun gane ka sai sun kamo ka to ina Allah da ya sa wanda baya bacci tukuna gane wanda ba baya bacci da ake gane ya ga me za ka yi shi ba baya bacci na ɗaya balle in yi bacci ka samu nasarar yin wani abu lokacin da ya bacci bai gani ba Allah bai halitta masa bacci ba kwata kwata ko da yake bai gani ba baya bacci baya ce balle da neman abinci ko kama cin abinci baya sha balle da neman abin sha ko kama cin abin sha bai fitsari bai kashi bai da biyar ta bukata shi ba a iya mazantaka irin tarkacen nan namu na wani ama balle da bi nema wa wannan tarkacen wata bukata bai da na matan kuma balle a ce wajen ta mata da bi nema ba yi da wannan bai da irin wannan shi mala'ika ba za ka ce wata namiji ko mace ba ana danganta mu da maza saboda maza sun fi mata cikin halitta da ƙarfi amma me ya ba ka ce da namiji ne sai da mata eh kagin to masu irin wannan gadi idan suka yi da kai za su tafi su bar wurinka ba za su ƙara dawowa gurinka ba ba za su ƙara zuwa gurin wani ba har abada wannan abun da aka yi na yini ɗaya shi za su je da shi sai da gaban Allah ran kyawa a haka ma ba a kyale ka ba za su kai saman duniya akwai abin da suka zo da shi kafin su wuce da aiki a kofa a ga abin da kai ranka za ga watan kaza a yi dan a sa su kan a saman duniya a wuce a din sama ta biyu a kwabi a wuce a din sama uku a kwabi sai an je har saman bakwai a kwabi sannan a dubi aiki a gani lalle yana nan ya shiga cikin allon allah abun tsarewa shi za a zuga wani da gano kwamfuta kwamfutan nan komai aka yi a jefa shi a ciki a sa ya tawa nan adam da an yi abun da an duba sai a kalla duk wani abun da aka faɗa ko aka ji ko aka ko aka faɗa ko aka yana allon Allah ilawar mahmud allon abin karewa kullum kuma ana karanta shi abin mai aka yi mai za a yi me ka buya kai to me ka buya kai baka ji kunyar Allah ba baka ji tsoron Allah ba kuma ka sani Allah yana ganin ka yace ya fara bil ma'ali da albatiya ya mai farin ciki da zabo in suka zama su biyu shi da mace eh ya jawo ya samu kenan amma alin da bai da shaidan Allah malai fada cikin baiti ce to baka san Allah ne shi rawo masu kula a shi za a ga yanzu haka idan ana riki da kai za a je kotu da sai dan sanda ne shaida gara mutum goma su shaida dan abun gwamnati shaida dan sanda nan shi kadai wala ta ta goma nan goma nan wani ma zai ji mara shi da ma jikin sa na rawa ma ya gada wani abu dan sanda kuwa sai me ne Allah mala ya zai taubu taubu sai eh kai ne ka aikata kaza ka aikata kaza to Allah ma yana shaidan ka abin da kai da haka jama'a ji tsoro Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu daga mummunan aiki da munanan ayyuka kuma irin waɗannan da makamantan su Allah kare mu ya kiyaye mu Allah da kowa muna ganin abu da ke eh kuma Allah ya ce fa nujabi shi sai mun masa shari'a in ga Allah mu yi sakamako akan abin da yi wa haramun Allah da wannan haramtaccen abu ne alaƙari da kan kowace alƙariya a halaka na hawa da muka halaka wuri da halaha ana rikin mota da alƙariya annahum la za da yadda su dawo Allah ya ce wani halaka alƙariya sannan su dawo a ba zai ba duk wanda aka halaka da su kuma sai kiyama kuma an hana dawowar su duniya ballantakana wannan abun haka yake tun daga farko da Allah fara halaka da mutane dan ma da yadda annabi ya kusa zuwa sai aka samu sauki na yawan abin da yake samun mutan da tashi a kibar da gari tashi a rusa sai aka samu sauki e shi za ma ga aka yi yaƙi e shi za aka yi yaƙi wanda duk kamar rangwame aka yi a kan abin da yake samu da don da gari guda sai a tashi shi rana ɗaya e akwai garin da Allah ta tsora musu yunwa ma kaɗai aka ji yiwa kuma aka mutu duk garin ko jikiri ne zaune ba da laifi ɗaya kuma suka haɗu a garin suka yi Allah Allah ja aka zaya da ku Allah ce a ji a kai yunwa garin kawai aka yi yunwa garin aka aji gaba ɗaya suka mutu kaf garin ba wanda ya zarko mutum ɗaya Allah ya kiyaye mu wanda an samu sauƙin zuwa zuwan annabi to haka ne shi da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama a kawo masa damo ya sa dinke ya irke da yatsun sa ga yatsun zare zare ga hannun mutum ya ce kai da fa akwai mutane da yawa da Allah ya mara su dabbobi daban-daban ya ce don haka bare ci wannan ba sai ya ƙi aka ji haramar ci ban dai haramta wani ba zan ci ba an kawo zomo zomo aka yi farfesun zomo a kawo manzo Allah ya duba ce kai banin Isra'ila suka yi taiwa Allah ganganci Allah ya tamar da su dabbobi daban daban ce wannan ban san daga yadda yake ba zan ci ba ko daga cikin dabbobin Allah ne na asali ko daga cikin wannan Allah ya kwadar da su ne suka dawo mutum ya dawo dabba ce ba zai ci ba kali ya ce haramun ya rasu da layi ya ba haram bane ba zan ci ba sai maharbin ya zo kusa da annabi wanda ya kamo zoman ya ce ya rasu da kaga wannan zomuwa kwata mata ce kuma lalle zata ne farautanta na ta da ita dinin haila dinin haila amma ne lalle na sa mutu dinin haila to kaga wannan ce to irin wannan irin wannan Allah tsare mu to tun daga wancan lokacin da Allah fara halakar da mutane Allah ce ba za su dawo ba a ta da mutane ya juyo ma juyo har lokacin da ya juju da ma juju za su fito su ya juju da majuju ƙabilu ne guda biyu ƙabilu ne daga cikin ‘ya'yan annabi nuhu alayhi salam annabi nuhu ‘ya'yan da uku suka yi zuriya ɗaya tsakanin da annabi nuhu biyayya duk manyan mutane ƙabilun duniyar nan duk shi da ubansu ɗaya kuma ba ya bo ba falaka shi zai bai Allah wadare ba amma bai wata biyayya da za a ce masa ware son barka ba duk wasu ya kuba ya kuba ya kabilu ya yansa ne ana fahimta ko ɗayan kuma sai ya zama shaƙi fitsararre shi kuma shi ya biya juju da maju da ƙabilu biyu yanzu aka mutane da muke duniya in an irya mu fara da san mun kai rabin wane mu ma a yi shawa mun a sawi almaliki a cikin tafsirinsa da ya yi ta yi ɗaya ma a cikin su yana haifan mutum dubu ɗaya a ciki yana haifan mutum dubu kai da aka yi ɗan yaya goma ka ce gida maka yawa ka zo a ta rikici da gaiwa kuna hau ana kaza kaza to ya juya ma juya kenan ya yarda ne saboda ga abun da ya yi wa babansa kyauta ta ubansa ba ya yi mutane ya gaddaman mutane suka dinga cutar da mutane suka dinga wa mutane tata da barna kuma ga yi tana ta da barna su ba su ba mutane sai da alkandar ya zo na kalle ni kenan ya gine su ya ware su da mutane sai ya sa ka danga tsakanin wani dutse da wani dutse ya yi ka danga mai karfi ta karfe eh yace ba za su yi hawa ba ba za su yi huda ba yace amma sai wata za su falla abu tun daga wancan lokacin har hana yau kullum suna hada abu sun kuda ballawa ce ko Allah bai yarda ba gobe sun balla abu gobe dai abu ya kowa ya dole ci gaba da sabon sahara sun kusa ballawa ce gobe kan ko Allah bai yarda ba ran da suka ce masha Allah wa ranar shigowa duniya za su kuma duk inda suka zo abinda kaf suka samu sai sun cinye su duk ɗanyen abu da ka sani na ci yanzu yanzu za su cinye shi a garin duka sannan duk busasshen abu da ka sani zai su ɗaya bai su yi gaba su dan rashin hanya bai hana su hanya a an ce suna tura juna saboda yawansu su bunna kogi su haye sauran su bi su tattaka sauran su haye su je ga bukata saboda tsantsan yawa da suke da shi za su fito suna daga cikin alamomi na tashin alkiyama ma'aiki zalla da ya da alamomi da yawa babu sahabin da yawa yawaita ruwaitan alamomin tashin alkiyama kai tsaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar wajen mutumin yaman Uzaifa ya ji kowane sahabi ruwaita mai yawa akan maganar tashin alkiyama amma dai manya-manyan alamomin akwai zuwan ma'adi daga ma'adi sai dujjal daga dujjal sai annabi isa daga annabi isa sai ya juju wa majuji daga nan sai na kada salihu sai tulu shamsi waɗannan su ne manya-manyan alamomin tashin alkiyama duk sauran suna bin waɗannan baya idan ya jujo maju suka shigo duniya sai dai annabi isa ne zai roƙi Allah Allah ya halicci wasu tsutsa ya yaƙi su halaka su amma ba dai hannun mu na bil adam ba sai saboda yawan sai mu karfin mu wa min kulli hadamin yansulun su ta koyar da tudu na ƙasa yansulun suna ta gaggawa Allah ya ce
وكتب وعدنا إلى شاهدة الأمثال الذين كفروا لعليناها بل كنا في غفلة من هذا نعم بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله
نعم لو كان هؤلاء آية ما ردوها وكل فيها خالدون
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa qataraba al-wa'dul haqq alƙawarin nan da aka yi inji Allah kuma alƙawari na gaskiya ya kusa sauran ƙas ka duba nan da ayan da ke sauka makiyatun batun annabi na maka hijiran nan da muke irga da garin da annabi bar maka ne zuwa yanzu aka zama shekara dubu ɗaya ɗari hudu da wani abu tun a lokacin Allah ce to ga kiyama ta mu ya wannan daga wancan lokacin zuwa yanzu duk ba kai shekarun mutum ɗaya ba a shekarun mutum da daga wancan lokacin har yanzu yanzu da muke magana nan ba mu kai shekarun mutum ɗaya ba daga shekarun mutum da suka yi don haka idan haka aure irin wannan kan kiyama Allah sai ta zo alhaku ayyon wani kiyama da na kiyama wai na yare ga shi nan wani labari ake kiyama shaki zai arzu Allah na kafaru ka ga a nan idon kafurai idon kafurai a wannan ranar ba za su shiga cikin kaskanci za su kakkafe ki zalika yau a wannan rana bi shiddati saboda tsananinsa ya ƙuluna suna cewa ya wailana halakar mu halakar mu ƙargun na fiye gabalatin a duniya mun rafkana min hada daga tanadi wa wannan rana ana gada wa da tattashin alkiyama ka ajiye dai ka ce gaskiya ne amma in ma kana ɗan ba da nisa ne yanzu ai muna cikin dare ko yan kafin a waye gari ba a waye gari da mu ba shin wani aka to Allah bai yi ba eh to ba yin hakan ne to baka rayuwa cikin abu mai kyau ba sai ga shi an waye gari mutu an ce wani yaron don Allah abin aka mutu gina a irin wannan ya kamata a gane wannan annabawa ma da suke da isa a ciki su mata mutu irin wannan kwanan kwanan din ta yi mutu kwanan kwanan ka ga annabi ibrahim alaihi salam shi saboda kyautatawa shi ya fara yin ɗaki a gidansa masaukin baki in ba ko zai sauka shi ya fara ya wata wuka ya kama bujimi bujimi ba malam kuma ya ce hanizin kibabbe yawa su turkake ya jawo kayan bijimin da ya yanka a baki su a yau baki miya shi ba da wannan abu a ibrahim to a cikin haka a jajin sun sa rana ta da koda sai ya je ya ga wani bako bakon ya dan kuma dan manyanta sai ya taro bakon wani zo gidan da ya zo ci abinci a ce azra'ilu ne azra'ilu ba ba ala kai ba ku a hadu ba ko ne a a wai barka da zuwa barka da zuwa yayi mana bai yayi mana bai da hore shi gida ya zo waje a ji a ɗan sharuwa ya zo gida shi gida aka masa shimfiɗa ka masa abinci bai ci ba mai ɗakin da sallame ka ta kalli bakon da jaka mai gida a yi bakon nan ka sallame shi ka sai mazan mazan ba gidan ba ba mu ga alheri a bakon nan ka ba shawara ka ba nan ganin sharuwa kuma zai ka tashi a ɗan a ɗan raka ka to ka ga da dai ba ko kora da hali ko ba ji ma abin da ya kawo shi ba ce na ya dauka hanzu a raka shi sai suka da sai da da ba koyar da zai sake zagayawa ba koyar zama wani gobo da ya zama wani gobo don an ce lokacin da ne musallaman bako bako ya so ya gaddama sun dan samu sa'an sa da bako har aka gano wannan bakon fa malaika mutuwa amma bayan ya tafi ya dawo zama wani tsoho ya sake dawa a nabi ya kawo masa abinci sai tsufan yau tsufan yawa idan ya ɗauko abinci yana tafiya zai sa bakin da hannun yana girgiza saboda irin manyan kaɗe har zai iya sawa inda ba a sa abinci ko loma ɗin bai sa bakin da ba sai ya to yanzu shi kansa idan ya zama tsoho haka zai zama haka ji haka ne zama dai rayu mutuwa yanzu sai ya rasu fat ɗaya babu jinya wannan bako tsoho mai son cinci wannan shi ya ɗauke da shi ne mala'ikan musa a nan musa ana gidan da kawai ya ga wani bako ya leko wane ne wannan a nan musa kwashe shi da mali sai idan zai faɗi kasa a sha da rayu ne wace waye ce ka lego gidan nan waye ta kaka haka ba sa kuma a yi ra'a dama a zara'i mai zo ziyara eh da kuma ɗaukar rai amma tunda ba ga zo shi kenan aka masa umarni da zo ya dafa bayan saniya duk iya gashin da hannayen da suka kibe sai ya ƙara shekaru a kai ya ce yana mutu a yanzu ya ce in sun ƙare da ayi a yaka ya zai mutu da aya na mutu a yanzu To irin wannan irin su annabi haruna irin su annabi dawudu irin su annabi sulaiman da ya mutu a tsaye ana aiki duk ba shi ya suka rasu to kaga lafiya ne ba garanti ba ne akan shirya wa mutuwa ko baka shirya ba idan kwana ya kare mutuwan za a yi lafiya ba ta hana mutuwa kuruciya wai ma malamu wani wazi ne ba mana ba wanda kila ma an saba an saba a samu wani ɗanka ya rasu kana taro kan kawai ka shekara kaza ga bana da kai da ɗanka zai zuwa yi babba wa fi shekaru da mutu na barin karami da baro ɗanka ba wani kuma kafin ya kai ɗan ma a gidansu ƙanin ta taɓa rufa da mutuwa babba take ɗauka da ƙanin ka fere bar gaba ya kamata a duba wannan saboda haka haka Allah yake waɗansu su yi jinya waɗansu kuma ba mu jinya amma tsufin har manzo Allah ma sai ne ne tsari biki ma yace Allah kai zo da ita gwamnati ne ya gaji ya kada ya kare ai kai ne ya kada sai na Umar ma lokacin da ya tafi aikin haji yana amirul mu'minina aka je aka gama irin rayon arfan nan da ake a aikin nan na wajen gari washe gari kuma aka je aka jefi jamurul akaba da jibon shi na farko kakan ya fitin kodo aka gama a matsayinsa na sarki ma gane ne ba ka za a barka kai ta ture ture sarki daga dama ba duk da cewa wajen hajji ya wuce haka amma dai manyan mutane suna samun dan dafawa dan daidai gurguru kima suna samun wannan tallafin haka ya kama hema ya shiga ya zauna sai ya je ya gaji sai ya roƙi ala ala kanka tsofa ta ne na gane kawai na tsofa kasa a nani ya ce muna farautar zaki mu kure masa kudu da kafa mu kamo shi mu kawo gida a yinya sai yakin da muke da kafirai ba a guje gujin da bumi da kafirai ba ana yaki ya ce ban kawai na kwanta na jina tayi da garba ya ce yanzu ai kajin muke ina kan rakumi na gari sai ya addu'a da ana kanka tsofa da shi yana dawa ko bai zai bayar yana dawa bai zai ba sai wani mutumi ana kira da abu da al'ata ya bai su tsara shi a masallaci yi ya kofar gashi sai ya rasu mutum goma sha hudu yawa rauni bakwai suka rasu a cikin zauren suka warke farko na zalimin kafin suka da muni a zalimai da suka ga kiyama ta da suka da mun zalimi an fuka na kawo na mu ita galibi na lirrusuli saboda mun kaida da manzanni inda kun ku mutanen maka yanzu Allah a lokacin wa mata abudu abin da ku bauta na rudanni min duni layi kuma bayan Allah haka ku jahannama gaba ɗayan ku makamashi ne na wutar jahannama wa kudu ha abin kunna abin kunna ta antum la hawaridun za ku gangara cikin wuta khaliduna ku da wabiya a cikin wutan jala law kana haula la awsanu ku go mutanen maka da dai kuma kanku ali hakan da alloli ne na gaskiya kama da amsa da kuke bana kuna musu bauta ma waradu ana ba za ku yi bauta ba ko da yi su hana wa kullum kowa min al'abidina daga masu bautar dodo wal ma'budina da dodannin da ake wa bauta fiya khaliduna za su dawo a cikin wata gabaki daya alarama da biya ƙara ma kana yin bashi da
لا يحزنهم الغدر الأكبر وكذلكهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كالكتاب
نعم كما بدانا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا to فاعلين Allah subhanahu wata'ala yake gaya wa mutanen Makka in kiyama ta tsaya da ku da allolin ku a wuta kuma da allolin allolin gaskiya ne ana ba ku shiga wuta ba da sun hana da sun taimaka saboda haka wannan ba su kai ba kenan kun kun yi aikin manza Allah ya ce da kullum gaba ɗayan su min al-abidina wal ma'budina daga masu bauta da wannan aka yi bautar shi a kalin za su dawo a wuta da kuma suna da fiha a cikin wuta zafirin wata irin ƙara da za su kuma fiha layar ma'auta ko ba sa ji a wuta yan wuta a wuta ba sa ji saboda tsananin da farfasan wuta wuta ba layin da yake ciki baki bai isa ya faɗa ba kunne bai isa ya ji ba sai dai ɗan abin da ba a rasa ba wanda Allah ya sa aka faɗa domin gargaɗi amma bandan haka bala'in da aka yi ko a nan duniya yanzu manyan kurkuku da ake tanadawa don a hora masu mugun laifi wallahi baka san bala'in da ke can ba baka sani ba balle abin da Allah ya tanadi Allah baya gaba da wasa Allah ya tara daga makiyarsa masu gaba da Allah saboda haka kaga wato abdullahi abbas ya ce manzon Allah ya ce a cikin abincin yan wuta da za a ɗauko ƙwaya ɗaya a sata a saman duniya ba ana za a aje mana ita ba a sata sama yadda muke hangen tauraro a sama to guban da ke ciki zai bada duk abin da mutanen duniya suke ci da mu da dabbobi mu gaba daya ya zama duk wanda ya ci kawai sai dai wuce lahira saboda bala'i ya ce to yanzu in ya zama da kwaya daya za ta kashe duniya ko ba shi akai ba a sama aka rata ta kashe duniya su to ya za a yi wanda kuma kullum a can sai ya ci za a iya kwaranta abin da ke ji ai ba zai kwaranta ba ubangiji ya ce كلما نرجى جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان لا كان عزيزا حكيما dan wuta kullum sai an canza masa fatar jiki sau dubu tsamai Allah ce ba dan komai ba ya zuku azaba don ya sa azaba kawai saboda an gane fatar saman ta fi jin zafi shi da ta gona mai da wata ta gona mai da wata ta gona mai da wata kullum za a yi masa haka sau dubu tsamai ga duka ce ga kuna ga duka ga yunwa kuma wari zalla da yake cikin wuta to da za a kawo shi duniya duk mutuwa za a yi wala duk mutuwa za a yi saboda bala'i Allah kiyaye mu to kaji a nan zai ba sa ji ma saboda tsananin kafarfasan wuta wannan da a da sauka da ma kalabun zam'ari ya ce wato annabi ya ce da dodo da mai bautar dodo wato duk abin da aka bauta wa ba Allah ba da mai bautar da wanda aka bauta suna wuta sai wannan kafin ya ce to ai yahudawa sun bauta wa uzairu idan muhammadu ka ce dodon ba a wuta to uzairun kuma a wuta zairu kuma wani annabin nabi annaban Allah wanda suka yi zamani a bayan annabi Musa iya tsakanin annabi Musa da Isa saboda ya nuna abin mamaki shine Allah ya yammatar da shi ya shekara ɗari a mace kuma Allah ya tada shi kuma ya koma gida ci gaba da wani bayan ya shekara ɗari da mutuwa kuma ya mutu ya kai shekara arba'in ya shekara ɗari a mace na hana na ɗari da arba'in amma da zai tashi zai tashi shekara arba'in da dai ya ga ramu hada ɗansa na cikinsa mai shekara ɗari tsoho tilin ya gani ɗansa ne na cikinsa don sanda abin ya faru ya haife shi dan yana ta ƙaruwa har shekara ɗari ya girma zama su ne tsofin gari shi kuma uban ya tashi matashinsa ɗan shekara arba'in kamar yadda ya mutu yana ɗan shekara arba'in akwai abubuwan mamaki da yawa wurinsa ya lokacin ake son a gane ba shi ne ko ba shi ne ba sai da yahuda suka sa yi addu'a budurwa a yi tsohuwa makauniya su dawo mata lafiya ko mai ƙarfi ko mai gani saboda haka yahudu sun mata bauta wani masiwa almasihu ma ina dan maryam kaga akwai bangaren nasara da suka bauta wa annabi isa sai to in an ce wanda aka bauta wa zai shiga wuta a cikin allolin mu domin yarda har da uzairu har da annabi isa kafirai sun jayi wa annabi gannabi wal mala'ikatu har da mala'iku ma akwai mala'i a kafiran da suke bautan mala'iku suna cewa ‘ya'yan Allah ne ‘yan mata, shi za mu bin su kai wajen babansu. Suka yi dozan da haka, kawai nari, su ma za su shiga wuta, in an kula da abin da Muhammad ya faɗa a baya, ya ce da ku da abin da ku bauta mawa. Duk kuna wuta, to ma ga su ma kuna wuta. Sai Allah ya karɓi da can. Dama duk wani shaƙi ya yi ɓantar wata babban magana ya kamata gaban annabi ga zuwa da yi magana sai Allah ya saukar da aya Allah sai ka zuwa can Allah sai ta inna da zai safa kallon min al-hudna wanda na mu muka riga muka ce mutanen kirki ne inji Allah dan wanda ya zo ya musu bauta ba su suka saka shi ba ba su sai a yi wa san ma an yi ba wala ya ga ta mu ba dona wannan ba ruwan su an yi da ta su daga wuta la ya mu na hasida ko ƙarar ta wuta ba za su ci ba a ƙarƙashin wannan aya malaman tafsir sun rubuta cewar wutaren kiyama za a sa mata sarƙa dubu saba'in sai a ɗaure ta idan aka ɗaure ta ba a yi gari abu ba ɗan wuta ba su ba kai wuta ba idan sarƙa abin ta mala'iku ba irin nan ba kuma zarku hasa ƙona zira'an kowace ɗaya tsawon da tsawon zira'in mala'ika ne saba'in tsawon zira'in mala'ika saba'in shi ne tsawon sarka daya kuma sarkar dubu saba'in ce a jikinta a da ɗaure an rara an zazzarge ta sannan kowace sarka mala'ika dubu saba'in suna suna rike suna ja wanda ba za ka iya faranta girman su ba da ƙarfi suna ja tana ja in ta yi ƙara duk wanda ya ji ƙara zai faɗi to duk wanda ya faɗi ba ba zai tashi ba a haɓa haɓa lashewa take duk wanda ya faɗi ranar lashewa take ka ga ba a je kan sana'in ba ma bale har kana jiran wa a je kun awon aiki akwai waɗanda ina hamala kafin a ce a yi haka a yi haka da daɗewa suna fita to Allah ya kiyaye mu to daman bakin ciki guda biyu ne guda da ƙara mutu ya fara talashi ta ga wannan hatsarin ba ƙaramin hatsari ba hatsarin da ya biyo shi ba a je da mutum wajen shari'a a tsaye da shi gaban Allah a ce ga wani ɗan wani na gari kaza na anguwa kaza mai ma'amala iri kaza kaza a zo ga shi za a yi masa shari'a kowa na kallon wanda ya san ka ya san ka ga kanan kai kamar yadda sojoji suke dan sa da haka direba yana kallon direba dan wasa ma kila ma sun jero tare ma kai ka tsaya na gaba ya shiga tukuna a ga yara su in ma a ce ya wuce in ba a faka shi a yi tambayo da bincike to haka kana kallon mutum ka san ya san ka har ma a ce in ya dan taba ka da wani abu dan wadan canji ko na abu to ya biya ya biya ka kayan ka kana bin da ba shi to biya a gaba komai a ce to an yanke shari'a wane dan wane dan wuri ka za a kai guda an ce kunne kan bai taɓa jin wannan bala'in ba bai ji ba Allah saka mu ji wannan to saboda haka jama'ar musulmi wannan babban abun tsoro kuma duk musulmi ya yi imani lalle kiyaman nan gaskiya ne shari'an nan kuma za a yi da babu kazawa akwai mutumin da manzon Allah yake cewa an masa warwaso saboda rashin zamansa da mutanen duniya lafiya ayyukan da ya yi ibada na kyauta na sadaka na sallah na komi an biya mutane bashi a lahira ya je lahira sai da shi dogawa dan wannan duk wanda yake da ba hannu sai zo karka munsa malam sai mutane ai ta zuwa ai ta karba ai ta karba kowa biya su abin da ya cuce su to ƙarshe sai laran ya ƙare kuma abin da yawan mutane kuma bai ƙare ba ya harari wani ya ga wani wani ya tsatsar da ya wuce sai ka biya ba ya faɗi bakar magana a wani ya masa ƙarya ya ƙage tashi ya zaki wani ya ci mutuncin wani ya karbi kayan wani ya ke biya ya sace wani abun da ya kwace wani abun da ya ƙara wani ya haɗa baki an take shi da duk wata damar da ka samu kai a gida duniya to yau ba damar yau damar fakkar ita ka biya shi ba mai tun tsoron ƙara'ira duk wanda ka zama ka biya shi wannan da duk wani zai ga ibarar ta ƙare duka kuma mutanen da ya cuta ba su kare ba domin a daina zuwa ma abin da ya nuna ko mai zai wuce ba zai biya sai a ce wani malaka ya tashi yayi kwa malaka ya tashi yayi kwa ga wani dan ware ba daga zaka zan nan ba ga shi nan ba a to ubangiji mun zo bai da bawo bai da lada ko da ya yau yau mu dini kenan yau da ranar nan ba ko ko ka idan aka za a rinka zabbato zunuban waɗanda ya cuta ana ƙarawa a kan zunubansa adadin abin da ya cuce su a duniya in ya gama shi ya auna domin za a auna lada ya riga da ya ƙare saboda haka kun ga irin wannan ranaku masu zafi-zafi da zafin su suna nan suna zuwa Allah ya kiyaye mu to sannan kaga irin wannan abun shi ake jin tsoro abin duniya tuni an an gaba jama'a a musali an kawo wani mutum ya rasu fadar manzon Allah a kan dinari biyu ake biyan da bashi aka bi ya rasu da lafi ga wani nan ya rasu shi ne muka zo a sallace shi an riga sun masa wanka sun masa da kafani sun ɗoro shi akan na'aji wato makara aka kawo gaban annabi annabi ya zai akan gawa aka yi sauri shi kai ina mutumin nan ba a jinsa bashi aka ce ya rasu da ya dai dinari biyu ake bisa ya ce to ya bar abun biya ne suka ce a bai bari ba ya bai bari ba to yan uwansa wa zai biya masa suka ce ba mu da kudi ya rasu lallai ya to waye ya da laifin ya dawo kan da bashin suka ce ya rasu la muna jin tsoron bashi wa ƙara kallo ala sahibi kuma ya ce ko sallaci dan uwan annabi ya ya ya ya fita a sauri ya ce ko dan uwan ku sallah ha to aure za ka roƙa ta Allah ba zai bayar ba to da na abu ka tada wani sahabi mai suna abu kada da lantari ya ce ya rasu da layi ka yi masa sallah na ɗauki alkawari ni zan biya bashin nauyin bashin na yadda ya dawo kaina nauyin ya dawo kai na zan biya maza da shi ke ka yadda ya ce na yadda ya ce yanzu bashin ya dawo kanka ya ce ya dawo ka yadda ya ce na yadda yanzu mataccen nan in ji annabi babu ruwansa da bashin nan babu alaƙa da kanu da wannan kayan da a ɗauko a lauta akan gaji na da sai annabi ya kallace shi wannan ba abin tsoro ba ne ba fa za ta aka yi ba ba kwashe aka yi ba nan ba horayo ko aka yi masa ko aka yi masa da fara ba aka cinye masa ba da ya da ya karba ya kasa biya idan masa haka don Allah da wayo ya yi wancan fa ko da ka ce masa ya yi ba bai illa ba ne wata rana ana yaƙi kafirai sun gayya wani ya zo da don ta man takwabi wani sahabi ya cire shi farat ya ce ya rasu da layi idan mutum ya tunkari kafiran nan aka gwamza da shi gaba da gaba har aka kashe shi bai ji tsoro ba bai gudu ba bai ja da baya ba kuma bai shigo don a ce masa wane ba don Allah ya shigo Allah ya yaje masa komai yace ya yaje masa komai zai ruga da gudu ya fara cikin gabarai kawai ya jibril zo da sauri yace ya rasu da la illa dailu banda abu ne taɓa mutane sai sai ya biya mutane ba shi ya rasu da la sai maza wanda Allah ya daga murya ya ce to jama'a yanzu yanzu jibiru da ya zo ya ce banda ba shi ba shi Allah bai kyale gaba to banda haƙƙin nan adam ki na ma'ana ba a kyale maka haƙƙin nan adam in dai wanda ka tambaye shi ya bayar ba baka biya da ku zauna da Allah lafiya ba wanda ya ɓoye kayan da kai duk ka ɗauke ne za ku zauna da Allah lafiya zara jama'a a kan dan gyara wata rana mala'ika jibril ya zo ya ce ya rasulullahi ana yaki fa ya ce idan mutum ya fara sahun yaki ana gwabzawa ana gwabzawa ana gwabzawa a kashe shi da Allah zai zai dawo ma ya sake gwabzawa a kashe ya sake dawowa ya sake gwabzawa ba tsoro a kashe sai ya biya mutane haƙƙi annabi ce wani irin tsanani ne wannan ya jibi wani irin tsanani ne wannan zaman na haka wani da abin me faru ya rasulullah ya jibi da yazo ya je a kashe mutum ma ya dawo a kashe ya dawo a kashe ya dawo ma sai ya biya mutane karu to wajen ma ina za mu je da kayayyakin mutane ina za mu je annabi yusuf da nunu su suka je suka tattara jama'ar yawa a garin su tun yana cikin nan abu ba ma shi annabta ba annabi Musa ya ce su goma sha biyu idan ka duba cikin fasahul kadiri wannan tafsiri imamu shaukani shi ya rubuta shi ya ce kafuri ne ya kama rubi ya rike zuwa hannun idansa saboda tsanani Allah ya kubuta da su ya tsayar da su suka dawo suka shaida annabi Musa annabi Musa ya mu bi bani isra'ila su jama'a fa na habar ta wara buga fa qatila inna hauna qaiduna suka ji tsoro ba su yi ba amma annabi yusuf bayan shekara arba'in da Allah ya bashi annabta ya zabura da mutane ya tafi garin wannan wannan a jaruma wannan kattin yayi yaki da su har ma an ce ya roki Allah Allah ya tsayar da rana sabila da basu jalal asar ba yaki ya kaure saboda kar a yi laifi na rashin sallah a kan lokaci wannan yaƙin kuma ya tsananta ya ce to Allah ka tsayar wata kai ranar ma ya bai umarni ya ce mata inda ki mamuratu mai na mamuruna ki kai rana a yi zuwa shan umarni aka ba ki kuma aka ba mu umarni don haka da aka ta suna ki mana ki shi sai mun ƙara yaƙin nan ki wuce don haka ba za a gane kwanan wasu da suna yaƙi ba ya hana rana tafiya har aka yi aka gama ko ba ba su damar cin gajiya ba kona ta za su yi kone su tafi amma da wani ɗauɗan wani abu a cikin sojojin da ya sa wannan zana ya ɗan makalkale na ɗan abin dukiyar kafurai wani in ya dawo gida idan samu wani abu da zai amfana Allah bai san yakin ba gaba da yakin Allah bai karɓa ba su ga gama yakin da wuta ta zo daga sama za ka kama wannan kayan da ta suna ta koma annabi yusuf ya ce kai da jama'a a cikin ku akwai wanda ya koyi wani abin da ba halalin sa ba ya ce kowace kabila ta bani isra'ila shugaban ta zo mu yi baya wannan shugaba ya zo su yi hannu wannan shugaba ya zo su yi hannu wannan shugaba ya zo su yi hannu da wani shugaban ya zo suka yi hannu da annabi yusuf bin nunu kuna farajin mun yusuf ba kawai da annabi ya makale a jikin hannun annabi yusuf yace kai dan uwanka ne wani koyo wani abu yace dauki hannunka duk yan uwan wannan ta hau fili ya ga ware iyayen wanda suna ta hannu suna ta hannu suna ta hannu da annabi yau har aka zo kan wanda ya koyo wani abu da ya hannu da annabi yau hannu sai makale yace kawo abin da ka boye ya sa a yi dan kwakwalo dan kwakwalo ka ga abin da bai wuce na bala bai ka koyo ma yaji sannan wuta ta karfi yaji sannan wutar ta dawo daga sama ta zo ta cinye wannan kayan ganima shine shaidan Allah ya karba ki domin wa zan kulle kulle komai gani ka dan cinye yana yi na shi Allah sallallahu alaihi wasallam ya je kai bara ya yaki ko a san labarin yaki kai bara mutanen kai bara shi yan mutane masu dogon gashin baki su ne suka rufe garin ya zai da ya kwana takwas bai balle marfin garin ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasu kuta yaki ya mai sai da ali karama la wajahu ya je balle garin ya murda gobar ya bankare da ya shiga garin ya kambara daya dukkan aka razana kuma suka rinka sakin duk komandodin suna tunowa duk ya kashe su aka yaki zazzafan yaki aka yawata zuda jini wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya aka kalle shi aka kan annabi ya yaki da mutu kowa ya zama dan kallo kawai kallon annabi ya ke shi ke na yaki an gama duk abin da suke ji kallon annabi ya cika mu shi ke na ba an gama yakin to wannan yakin da aka sha wuya kuɗa da ya ta magana akan yakin kaibara cewa yana daga cikin yaki mai tsanani da fa'ar da kuma da rum amma wani sahabi ya je yakin da shi aka yi da shi a gama sai dai ya yi tsautsayi ya damu wani ɗan godo ɗan godo haka mai yar geza na wani kafur ya duba shi kai wannan da daidai da kunkumi na sai ya rade ya rade sai ya boye da aka dawo ba wanda ya sani ya boye shi sai aka tafi baharin da aka tafi baharin yana daurawa manzan Allah cikin godiya yana mazala hidima wani kafuri ya yi zallafa ya yi dunduku ya lalta masa kibiya ya sama ya zube ya mutu a wurin kowa aka ce ya ji daɗi mutumin da ya zo yaƙi kuma a gaban annabi kuma yana yin hidima wa dabbar da annabi zai hau a kare shi a yi ajin yan ma wannan su ne na gaba gaba da shi wannan ya ce yanzu haka ɗan ƙaramin mayafin da ya ɓoye a kai bari a kama da wuta zai yi tashi ya shiga jihar zama da shi to wai irin kuma kamar kuma amon da muke ta tuda wannan karka ce wayo kake wala bata addini ka eh addini addinin wasa Allah ba wasa ba masa ba jama'a Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu to shine idan Allah ya ce la abnu mar falawal akbar shi falawal akbar shine ran da Allah ya yi shari'a wa mutum yace a kashi wuta shine falawal akbar Allah zai tsere da su Allah tsere da mu wanzu da raka ahumul mala'ika mala'iku su tattalbe su inda kuruji min min umuri daga fitan mutum na kabarin mutumin kirki ne mala'iku za su tare suna musu maraba ya kulu da nan mala'iku na ce musu hada yau mu kuma lalli kuntum su aduna to zuwa ne yau ne ranar da aka yi muku alkawari su aduna aka ce za ku sha daɗi a ce to yau ne za ku sha daɗi ka ga wani tsoron sauran sai ya zo mana gwakon wannan gina to wannan Allah ce yawan rau sama'a ya rasu da zai ka ambata wa mutane ranar da zan sa'a naɗa sama in ji Allah ka da yi sujil likitabi kamar yadda mala'ika su jullu aka turo shi dan da annabi adamu zai rasu yadda garan malami ya tayi da karatu almajirin da ya rufe masa littafi haka mala'ika su jullu ya zo ya rufe zancama annabi adamu ya rufe masa annabi adamu kuma ga Allah to yadda ya rufe littafin nan mala'ika ya ɗagara littafi ya ci ba bai shigo mai ba Allah za ka rasa wasu ƙarshen mala'iku su yi sama saman nan duk kaurin da kaurin ma na rufe da zai shiga da rijiya ne amma ina Allah na umarni mala'iku da nan bai kawai wallahi bai kai garin kafin ma ba eh sun nade sun gama to wanda sama mata wargaje ta tarbaɗe an nan nade ai kaga akwai magana an ce baya an nade sama ai za a nade kasan ba kasar kanta in an nade sama za a nade ta ma da an nade ya rasulullahi an nade sama an nade kasa an yi tashin kiyaman ko za a yi ya yi man to tun da an yi duk wanda ya mutu da rana da yanzu ya tashi to an nade sama an nade suna ina yace ba mu Allah sirati ya lokacin annabi ta ana kan sirati shi za wai mun ko lawar da a ci da kuma da ai kwa dan wuta ne to lokacin da aka ta sama aka aka rana kasa kana kan zarani zarani da wuta eh ka hawo gara kenan da Allah ya baka tsalle ki ba ka zo garin nan sai dai an yi wata yadda bara ko to da haka sai mu nemi gada wanda da ke da sira a nan nan kama ba da na amala kalli yadda muka yi halitta da farko da idu ana da haka za mu mayar da ita ta zama da ta zama babu kuma da dawo akwai wa'adin alaina ana da wannan alƙawalin mu ne mun ɗauki alƙawali inna kunna fa'ilin mu in ji Allah za mu aikata wannan alƙawarin da muka yi za mu aikata shi yanzu kowa dole ya jira aikatawan Allah na wannan alƙawari wanda Allah ya ya- ya ɗauka alƙawari ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ta yayi idan aka jibintar da mutum wani abu na lamarin wannan al'umma ta annabi idan ya dauki bai da abincinsa wato ya koya ya zama shine wani robar ko alaihi to ba zai shiga aljanna ba kwata kwata ba zai shiga ba ba ta aka mana a ba zai shiga ma zama da haka a jama'a kiyaye da yake kallon mutane a cikin mutum dubu su ɗari tara da casa'in da tara na wuta ɗaya na aljanna in za a kama hanyar zage danne tun wuri ka zage danne ya Allah da mu dage to fatiha salatul fatih ubangiji ya mana gafara Allah ya iyaye mu gafara da malaman mu Allah ya mana albarka zuwa Allah musu albarka Allah ya mu Allah ba mu lafiya da zaman lafiya albarka manzo Allah ta kasance mu baki daya da kwanciyar hankali بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم